والمهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da haɗuwa a cikin wannan masallaci na juma'a na jibwis nepa ningi a ƙarƙashin wannan makaranta ta sa'adatul islam a yau ɗaya laraba ɗaya ga watan zulhijja hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan mai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya domin ci gaba da karatu da muka saba yi a duk rana irin ta yau a kuma daidai wannan lokaci na tsakanin sallar maghriba zuwa isha'i a cikin wannan littafi mai tarin albarka al'aqidatul wasitiyya wallafar babban malami shekul islam ibn taymiyat al-harrani muna roƙon ubangiji ta'ala ya kai haske makoncin malam ya sanya masa wannan aiki da ya yi a mizaninsa na kyawawan ayyuka. Mu kuma Ubangiji ta'ala ya jagorance mu zuwa ga karanta daidai da fahimtar daidai da aiki da daidai ɗin da muka karanta muka fahimta. Allah maɗaukakin sarki, kakaninmu da iyayenmu da malamanmu yayu da ƙannai da sa'annu abokanai duk wanda suka riga mu rasuwa Ubangiji ta'ala ya musu rahama. Allah ya kai haske makwancinsu. Yau in Allah maɗaukakin sarki ya amince zai zama shi ne darasinmu na biyar a wannan littafin. Ina ga haka yake ko? Kuma cikin taimakon Allah maɗaukakin sarki a nawa shafin muna shafi na shida. Haka yake a kowanne? Shafi na na? Na biyar a wannan bugu. Kuma muna nan a gabar da Malam ya masa take da fasali na biyu ne, inda yake bayani akan imani da abin da Allah maɗaukakin sarki ya siffanta kansa da shi a cikin littafinsa, da kuma abin da manzonsa sallallahu Alaihi wasallam ya siffanta shi da shi a cikin hadisansa ingantattu. Mun tsaya a gabar da Malam ya mana bayani ko ya kawo ayan da take ce, Huwal awwal wal akhiru ita ce? kowa tawakkal afuwan bugunmu sun sha bamban wanne ne a farko wa tawakkal ce ko huwal awwalu yawwa ni kuma ana wa tawakkal ce a farko sai huwal awwalu a dude sakon kuma ɗaya ne ina ga dumin karanta guda biyu wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamutu akanta muka tsaya ko ayan da take nusar da mu dogaro ga wanda rayayyen nan da baya mutuwa muka ce shine Allahu tabaraka wa ta'ala duk wanda wani ya kama to ya kama gidan yadda ba mai ci ba wanda ya kama Allah madaukakin sarki shine ya kama wanda yake rayayyen da baya mutuwa Allah madaukakin sarki ya mana jagora malam yace wa qawluhu har ila yau kuma da fadin Allah madaukakin sarki da yace wa huwal alimul hakim ɗaya ne wa huwal alimul hakim kuma Allah madaukakin sarki shine masani kuma mai hikima wa huwal alimul hakim shine kuma masani mai hikima nan ma malam yana nusar da mu siffa ta ubangiji ta'ala wadda ta shafi ilimi ya ambata mana siffa ta ilimi da kuma siffa ta hikima na ɗaya daga cikin abubuwan da za su zo ƙwaƙwalwar mutum fa in yana so ya fahimci littafin shine siffanta mana siffofin Allah maɗaukakin sarki da Sheikhul Islam yake yi a duk lokacin da aka ce ga wani abu da aka ce ka san shi ka san duk wata siffa da yake ɗauke da ita to yakan zama ka masa cikakken sani ne saɓanin a ce ga wani abu ko mutum ne aka ce ka san wani ka ce e ana tambayar ka ya kamanninsa yake shine wannan farin ko ka ce a'a baki to sai a samu matsala a ce baka san shi ba ina ga haka abin yake a ce ka san wani ka ce na san shi wani dogo kuma gajere ne kaga za a ce me da sauranka a saninsa ka san wani na san shi yana nan wani karfa kuma yana nan wani lange-lange haka ramamme haukata kato ko lange-lange ko kuma wani lange-lange ka ce na san shi wani karfa to baka san shi ba amma sanin siffofinsa shi yake nuna maka me cikar sanin da ka yi masa don Allah muna tare da zaran an zo an ce wane ya ce in ya kama ka zai maka dukan tsiya kai kuma ka san wanan da sai ka hada irin su uku ma ka tasa yaya zaka tsorata kaga ba wani tsoro da zaka ji ka san kawai in dai wane ne ai ka riga saboda sanin siffansa da kai ka san ba komai bane a wurinka dan Allah muna tare ana zuwa aka ce ai wane kowa ce ta ce za ta kulla maka wani sharri in ka santa da siffar sharri sai gabanka ya faɗi Allah ya sa muna tare ana ce wace ta ce kaza da kai a'a bari nemi mu sulhu da ita saboda me ka san dama ma abociya sharrin ce amma idan ma bata iya sharrin ba ta ce wallahi zan ma sharri ko zan bata ma rai ko zan ma kaza ai akwai wanda iya ce wallahi zan ma walakanci ya kasa dariya saboda iya saninsa da kai bai ma iya walakancin ba shi don haka in yace zai ma walakancin ma bai iya ba bai karɓe shi ba in yace zan ma dukan ya ka kalle shi yayi baka dariya saboda me kana kallon ko bacci da ka ce ko bacci nake dai irin su wani sanin siffansa sai ya taimaka maka wajen me kiyayarsa ko kuma wajen ajiye shi a matsayin da ya kamata ka ajiye shi dan Allah muna tare shi yasa Sheikhul Islam sai yake ta bayyana mana siffofi na Ubangiji Ta'ala shi zai baka ƙarin sanin daraja da matsayi da girma na Ubangiji ta'ala. Don Allah muna tare, daga cikin siffofin da yake ta kawowa akwai wata siffa ta naƙasu ne, yanzu wannan ayar mai take nusar da mu, wa huwa al'alimul hakim, al'alim siffa ta mecece, ilimi. Kaga ilimi ko ma wane ne wanda yake shugaban jahilai aka ce masa kai gaskiyawa ne kana da ilimi ko aka ce masa malam yaya. sai ji daɗin kalmar ala gafarta malam ko ya malam he ji daɗinta ko da fa shi yafi kowa jahilci saboda me an siffanta shi da wata siffa ta daraja ta kamala ta ɗaukaka sai ji daɗin kalmar idan mutum ya zamana a cikin unguwarsu ko a ajinsu ko a cikin group ɗin jama'a su yafi kowa dolanci wallahi ana magana yayi wata magana aka ce kai gaskiya ranka daɗe kana da hikima ko da fa dolo ne sai ya ji me daɗin siffanta shi da mai siffa ta hikima ɗin da aka yi. Don Allah mun gano hikima ta Shekul Islam, siffanta Allah maɗaukakin sarki da siffofin nasa don ka san matsayin Allah maɗaukakin sarki. Ban san ko muna tare ba. Kaga da an ce maka wane an ce wane fa Allah ne, wasu sun ce wani da ya sha karatu ya yi karatu da yawa a cikinsu ya zama babban malami to shi ma Allah ne shi ma menene Allah ne to iya irin waɗannan ayoyin iya siffa ɗaya daga cikin siffofin Allah maɗaukakin sarki in ka zo ka sa shi a faifai he kaga to fa ya gaza dan Allah muna tare kuwa kana ɗauko siffa ta ilimi kawai sai ka ce ha shi ɗin Allah ne eh shekararsa nawa a duniya ka tambaye shi dole ai ya san shekarunsa yana inda inda ka ce sanin shekarun kama baka sani ba kuma ka zama Allah kaga akwai karancin ilimi kenan tun daga shekaru yana ce shekarunsa 700 kuwa sai a ce to shekaru 800 da suka wuce me ake yi a unguwarku a a cikin gidanku ma ba a je unguwar ba iya cikin gidanku shekaru 700 da suka wuce me ake yi zai bada amsa kaga akwai naƙasu a ciki to Allah maɗaukakin sarki masani ne kuma mai hikima ne. Muna tare, wannan ayar tana ina malam ya ce mana, Suratul Taharim, haka ne? Aya ta nawa? Kuma hakan ne? Sai wace? Aya ta gaba, wa ƙauluhu subhanahu, me ya ce a gaban? Wa huwal? hakimul khabir yawwa ne sai sa wa huwa al-alimul khabir kuma yace suratul an'am aya ta 17 kaga zai zama kuskure ne wa huwa hakimul khabir kaga nan ya ƙara kawo siffa ta hikima da kuma siffa ta gamewa al-khibra anan gamewa ta sani ta ilimi na ubangiji ta'ala wannan sura sura ayi sura سورة السبأ وهو الحكيم الخبير itace ta farko a suratul saba'i a gani kuma yace suratul an'am aya ta 17 ita kuma za ta zama kuskure ne ai eh an'am kuma za ta zama wace ce ta 19 ce imma an'am din ne wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir na'am sai yace wa qawluhu har ila yau kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ya'alamu ma ya liju fil arzi, ya'alamu ma ya liju fil arzi, haga nan ma siffa ta mai ilimi. Allah maɗaukakin sarki shi ke sanin ko yake sanin abin da ke shiga cikin ƙasa, wa ma ya ruju minha da abin da ke fitowa daga cikin ƙasa. Wa ma? Na. Maza? suratul an'am eh nace nawa yasa 17 kaga zai zama kuskure zai zama 19 ne daidai din ba na'am 18 wa huwal qahiru fawqa ibadihi zai zama 18 ruwayan hafsu ruwayan hafsu ko eh wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir jayyid yace ya'lamu ma yaliju fil ardi Allah shi yake sanin ko yana sanin abin da ke shiga cikin ƙasa wa ma ya minha da abin da ke fitowa daga cikin ƙasa wa ma yanzilu minas sama'i da abin da ke ne saukowa daga ƙasa wa ma ya ruju fiha mukalli gurin nan dume da mai ikirarin sanin Allah ko kuma shi ma Allah ne duk iliminsa kana ɗauko masa gabar farko Allah na sanin abin da ke shiga cikin ƙasa ka jefa mutum ban san ko muna tare ba ke sa masu akwai masu ƙoƙarin tattaunawa da masu wannan da'awar a yanar gizo-gizo ni da iya irin waɗannan ayoyin in ni ne ya kamata a tattauna da su fa tunda kai ma Allah ne to ga wata siffa ta Allah ta ilimi da yake da shi game da abin da ke shiga cikin ƙasa yanzu ya ba mu labarin abin da ke cikin ƙasa. Muna tare kuwa? Sannan kuma ya ba mu labarin mai abin da ke fitowa daga cikin ƙasa ɗin na mu'addane ba sai abin da aka tono ya gani ba? Na'am? In Allah ne kuwa kafin a tono ya kamata yana kallon ƙasan ya ce nan gurin komai da komai da ake nema ana tonawa yanzu nan ana tona farko da a samu kaza ana tona kaza da a samu kaza ana samun kaza. to wannan ilimi ne da Allah kaɗai yake bantu da shi. Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. Nam. Mm. Ah. Ya amsa yana da awar shi ma Allah ne, sai aka ce za a yi muƙabala da shi ya ce ba shi da lafiya. Allah, ha, kaji another point. Shi Allah ne amma kuma ba shi da lafiya yanzu da aka zo, sannan kuma zuwan ba su gamar ba bai san za su zo ba. Kaga wannan sifar, ai a iya nan kawai abun sai ya fito fili. gaskiya ko akwai bukatuwar lokaci bayan lokaci da gaske lokaci bayan lokaci mutum ya samu lokacin da zai sallah ta nafila ya daga hannu yana yi wa Allah godiya wannan nafilar ba yayi ta dan komai bane sai dan hankali da Allah ya ajiye masa a kokolwa hankali kawai da Allah ya baka eh saboda kaga iya yanzu wannan kalmar kaga dariya fa suka yi Allah ba shi da lafiya kuma bai san da a zo ba kaga bai san da zuwan masu zuwa ba ha to ai ko na'ura ma da ake sakawa CD camera din da ma ta fi shi ilimi kenan tunda an sa ta ita daga can da ta hango mai zuwa kaga wace ba mutum ba ma mai jini ta fi shi ilimi amma a hakan wanda suke gabansa kuma suka yadda eh din Allah ne kaka ya kamata kai ka gode wa Allah da Allah ya baka hankalin gano haka Allah kuma ya ji har to Allah kuma zai tattauna da wasu da a zuwa yi muƙabala la haula wala quwwata illa billah bayan kuma za a yi muƙabalar kuma ya ji tsoro eh yanzu ba shi da lafiya dan haka da yana da lafiya me da su da su kiyaye kansu kenan eh sannan da sun da ya san da su zo da ya shirya Allah madaukakin sarki ya ganar da mu waɗannan ayoyin duk suna magana akan sifa ta me ta al'ilmu sifatul ilmi ta Allahu tabaraka wa ta'ala dan ka gane waye Allah madaukakin sarki daga cikin ire-iren waɗannan ayoyin zaka tantance Allahn gaske da kuma Allahn ƙarya Sheikhul Islam ya ƙara cewa qauluhu wa indahu mafatihul ghaibi wa indahu mafatihul ghaibi ga wata bulalar kuma a wurinsa mabuɗan gaibi suke, wa indahu mafatihul gaibi, a wurin Allah maɗaukakin sarki mabuɗan gaibi suke, wanda kuma su mabuɗan gaibin nan, taskoki na gaibi, la ya'lamu ha ba wanda yake saninsu, illa huwa sai shi, shiwa, sai shi Allah maɗaukakin sarki. a iya nan ma wata gaba ce ta bambance Allahn ƙarya da Allahn gaske. E, wa indahu mafatihul ghaibi. Sheikhul Islam babban malami Fadilatu Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin yayi wani littafi bai kai wannan girma ba sunansa kenan ya sa masa suna Mafatihul Ghaibi shi ma ya dauko su Mafatihul Ghaibi yazo ya sa masa suna ya ciro su su ne wace sura ta kawo mana lukuman ko? me ya ce mana inna allaha indahu ilmu sa'ati kaga tunda ya ce shi Allah ne to wanda bai san ma wasu da su zo daga wata jiha zuwa jihar sa ba ya zai san kuma yaushe ne tashin alkiyama eh to sanin yaushe ne tashin alkiyama Allah ne kadai ya san wannan a wurin sa ilimin wannan yake inna allaha indahu ilmu sa'ati sai mai kuma wa yunazzilul ghaifa koda a tsakiyar damuna ne fa a watan august muka ji lokacin ruwa ya fi sauka ko lokacin da muka fi sabawa wallahi in aka wayi gari ranar ba hadiri kace masa za a yi ruwa dole ya dakata ya shiru yana tunanin kar ya ce ma eh kuma a zo ba a yi ba ko kuma ya ce ma ba za a yi ba kuma a zo a yi daga safiyar yau zuwa yanzu zuwa la'asar akwai wanda ya san za a yi ruwa ne amma ka ga kankanin lokaci ne ya biyo baya na to Allah ne kadai ya san wannan wallahi da baya bukatar da gaske duk wanda ya dauko irin wannan shegantakar dama baya bukatar a jawo masa ayoyi eh kawai zaka dauko masa ba sai ka jawo ayar ba ma ka ce to mu fa Allah mun yi imanin shine kadai ya san tashin alkiyama tunda kai ma Allah ne ka sani kenan yanzu mu labari yaushe ne rai yaushe ne kuma yaushe a wani watan a wace shekara inda ya bayar ai za a je da niyyar inda ya tabbata Allah ne ko ya sallama a bi shi in ya kasa fa kaga idan da gwamnatin musulma ce irin ta Kano wallahi kullun ne jinjina wa Kano nake su ba sa tolerating shedanci ba eh da gaske dama garin addini ne da addinin ya tashi kuka ce ƙarya ne a satin nan muke tattauna hatta irin matsalolin da ake samu na al'adu ko wallahi Kano da Jigawa har gobe suna nan sun rike duk abin da ya shafi ba na musulunci ba mutum kashi yake sha a ciki eh ba sa tolerating ko makaranta ce a Kano wallahi in ka je da shigan arnanka to malaman wahalar ka za su yi ta yi eh na taɓa neman admission a Kano wallahi an rufe admission makarantar da na je school of hygiene an rufe admission na je ba wata wahala a ranar da na je a ranar aka min interview na a ranar aka fitar da komai da komai aka ce to in jira kawai manna admission ina cikin wanda suka samu admission abin da wani yake gaya mai ce da ka shiga mai ka gani na farko ya ce ai akwai wanda ya ce ya ji kamar ya san ka ne ya ce shiga kai masa irin ta malaminsu eh ya ce wallahi suna respectin mai shiga ta musulunci ya ce kuma wallahi da ka yi shigar wata irin shiga ko to ba dole ka share ba ya ce amma yana ganin siffar addini a jikinka ba kano to yana mutunta ka wallahi wannan da a kano ne watakil da yanzu ba labarin nan ake ba eh kawai ni afuwan ya sunan jihar ne na musulmi ne musulmi ne gwamna ne wallahi ni ban sani ba dan ranar da nake ta tambaya ta yiwu musulmi ne ta yiwu wallahu alam dai musulmin wani iri wallahu a'lam tai wanda bai yi islamiya bane tai wanda nazirinsa da primary du ta arna yayi ba haka bane Allah ya ganar da su amma dama irin wannan cin kashin ka zo ka ce kai Allah ne wallahi tallahi a ce tsautsayi ya faru a ce ni ne gwamnan jihar Bauchi ba ka ce Allah ba ka ce kai ne annabi Muhammadu na rantsi da Allah ba buƙatar wasu malamai su ma cincirin da ƙarfin mulki dan dan kofe ka ko ba za ka ƙara ba wanin kama ba zai ƙara ba ba jiha ta bace an riga an wuce gurin wallahi ba za a samu shegen da zai maimaita ba Allah ya ganar da mu inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham kuma Allah shi ke sanin abin da ke cikin mahaifa kaga idan Allah ne shi ma sai bayyana mana yanzu eh a kawo masu ciki guda uku ko guda goma a jera masa a ce waɗannan ga su mata ne duk masu ciki ba mu labarin indo ta farko menene a cikin mace ce ko namiji in ya ba mu labari ba fa ba wata na'ura ai Allah ya riga ya sani mace ce ko namiji ita indo za ta haifa bayan ya ba mu labari mace ce ko namiji fara ce ko baka siririya da haifa ko ƴan lokuta duk ya kamata ya ba mu labari kama da uwarta da ta yi ko kama da uban da ta yi duk ya bamu labari yana bamu mace tabbas mun gaskata in ya kasa kuma ta tabbata ƙarya ne kenan sai a ɗau matakin da ya kamata ta bi ma ya bamu labari haka a jera mata goma duk ya fitar da bayani ai wallahi in da a je muƙabalan nan ni ina cikin tawagar a garin sai mun nemo mata masu ciki an jera masa wallahi sai mun aro a ba halin suna garin ƴan uwanmu a shedanci da ni da'awa muke so mu yi da daidai kwakwalwa irin tasa ta mahaukata sai a biyo masa da irin layin nasa ku yi haƙuri muna ta maimaita wannan gabar a cikin garinmu ma yanzu an fara samun wannan jarabawar ne an fara samun wannan jarabawar yanzu haka a cikin ningi masu kuma jin hakan ne Allah ya ganar da mu guda biyu guda uku wa yunazzilu al-ghaytha 'ala ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan kaga sun shiryo tun jiya ko shekaran jiya za su zo bai san me suka shiryo ba har ranar ta yi suka iso bai san me suka zo bai san da zuwansu ba kuma da ya san da su zo ai he fasa rashin lafiyarsa na ranar sai ya tura rashin lafiyar sai gaba amma bai san ma ashe ranar rashin lafiya da ya kama shi wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut kullum na zo ayan nan ko abin da yake fara faɗo mu da Allah ya gafarta malam murshid sambo da izid habibu barau ko su biyu irin mutuwan nan aka ce wanda yake gama ne yake ce ranar da malam murshid za su yi tafiya ta wannan layin sun wuce sun haɗu da su suna ɗaga hannu suna me ɗaga hannu za su je su dawo izi malam habibu barau ko sunan ne haka ne ko shi ma aka ce sun rabu da matarsa sai sun dawo eh sun yi sallama sai sun dawo ta ma lokacin sai da aka yi tiris na a isar da ita kawai sun yi accident sun rasu kuma na ga akwai ire-iren su a nan gida ba wanda suka faru to mutum bai san kasar da zai mutu ba an haife ka a gari kaza ina za ka mutu wallahu alam ta yi kasar ka tana wuri kaza tana wuri kaza tana wuri kaza kwanakin bayan mota guda mutanen lingi me ya faru a yalwan shandam ko ko bai faru ba wanda dai lokacin shi ma na yi wani furici in ce kai Allah dai ya kawo lokacin da shekarunmu da su karu nan a lokacin ne lafazina na kuruciya ne ina alwanshan da ne ce ba an ce ningi kwari garin danyaye ba kwarin da ba ruwa ya ci mutum wallahi lokacin na ce to ni kuma da ni ne tashi za a yi kwacakwaf ningi gaba daya inda ya dan ningi ne a dira a gurin eh a yi sa'a ko da kowa ya gudu a garin sarkin garin da koma waye na garin shi ma a kama shi a matsayin kan rago yadda suka yi wa ‘yan uwanmu. Ni wallahi lokacin abin da na ce kenan, a kira kawai mu fita, uwanmu da ƙwarƙwatanmu a jiya ɗaukan sa a dawo, inda gwamnati ba za ta ɗauka ba. Eh, abin da yake faruwa kenan musulmi aka taɓa sai ka ji shiru, in arna aka taɓa sai a fito ana magana wai don tsoron kar a yi magana, Allah wadaran irin wannan yanayi. waɗannan mafatihul gaib ko mafatihul gaibi wannan ayan take nusar da mu cewar wa indahu mafatihul gaib kenan kamar ka ce wa mafatihul gaibi indahu mabudan gaibi a wurin Allah suke shi kadai ya san su la ya'lamuha illa huwa ba wanda ya san su sai shi kadai Allah madaukakin sarki sannan kuma wa ya'lamu ma fil barri wal bahri Allah maɗaukakin sarki shi ke sanin abin da ke cikin tudu kan ƙasa wa mafil bahar da abin da ke cikin teku da abin da ke cikin teku karfaka kai ga tekun iya abin da yake doron ƙasa a iya jejin unguwarsu ma in ka zo ka ce to yanzu kana ga akwai nau'ikan iya ɗera da suke jejin kawai ko ƙadangaru nawa ne a wannan jejin za su irgu ne a wajen mece shi Allah ne Na'am? To ba kadangare da ke jeji ba, babu wani kiyashi da yake unguwan nan da yake waccar unguwar da na kabnin gi gaba ɗaya, na duniya gaba ɗaya da wata cinnaka da duk wata irin dabba da take kasafa ce Allah maɗaukakin sarki ya santa. Shi kan shugaban dolayen ai hatta tsirrai na ƙasa sai ciyawar da ta fito yake gane ta fito. Ai wallahi wadda ta fito ma wata bai san sunanta ba. ba haka ba ne ba wata ciyawar ma yana zuwa aka ce wannan wace ga ta ta tsoro din a tudun ƙasa din mafil barri din ta tsoro a tudun ƙasa wannan ya sunan ciyawar bai santa ba kai karkace ciyawa ta yi kankanta bishiya ma zangame miya da a ce wannan wace iri ce bai san wace iri ba ce dan Allah muna tare amma kuma hakan shi ma Allah ne shi kuwa ubangiji ta'ala ba abin da yake bishiya katotuwa ma a fili ba kiyashin da yake kowane yanki ciyawar da bata fito ba ma kafin ta fito Allah ya san da ita a yanki kaza na alaikum salam na shi ma Allah ne maganin na la hawla wala quwwata illa billah eh shi ya hada da tsayo Allah kuma yana tallan magani kuma an saya kuɗi da a bashi ya karba Allah shi Allah mai azurta shi kuma yanzu yana bada magani a bashi kuɗi wani ya ce a bashi maganin barkwaci na ji kware barkwaci mugun ciwo kaga kare nuna kifadi ne fa kuma a malam kai kai mamaki ne yanzu haka inda wata mace ce a gurin kai sai baka dariya amma inda wata mace ce ce ai wani ciwo ne a garin mu ya kwane mata gashi gashi mai suna barkwacin ai mun ko me kuke ce masa nan he faɗi wani ciwo a ce kaza ya ce na dauka wannan ciwon kake nufi wallahi hajiya an ga ma yadda na kai eh wallahi mutanen mu karban su da ai Allah ya ganar da mu wa ma fil bahr haka abin da ke cikin teku yake cikin koguna duk na duniya Allah madaukakin sarki na sani mu dan adam ba sai an yi amfani da wata na'ura ba Allah ya ganar da mu wai wannan fa duk in ka gano wanda yake da wannan ilimin siffa ta ilimi dan ka gane da bambanci ba jama'a kar mi sakaci da ilimi kar mi sakaci da ilimi kaga da wannan siffar ta ilimi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Hawwani yake ta fito mana da matsayi na Ubangiji ta'ala matsayi na Ubangiji ta'ala iya dai yanzu ka tsaya ka kalla a duk abin da ke ban ƙasa Allah madaukakin sarki ya san shi to kai kuma wallahi iya unguwar kuma wata irin ciyawa da ta fito baka san ta ba ba haka bane a iya unguwar kuma zaka ga wani abu a ƙasa kace la wannan meye ko baya faruwa dutse ne kawai za a ɗauko wani irin nau'in dutse ka gan shi wata kala fari ka ɗauko shi yana baka sha'awa baka san wani iri ba ne kawai a ƙasa gashi nan a ƙasa kawai ciyawa ce ga ta nan ta tsiro kai baka san sunanta ba ba kafin ta tsiro Allah maɗaukakin sarki ya san ta to kaga akwai buƙatuwar sanin waye Allah maɗaukakin sarki ko ƙara ganin darajar cewar fa Ubangiji ta'ala ba abun wasa ba ne ba abun akwatanta ba ne. Haka teku, wani ma wallahi in banda kifi ba bai san akwai wata dabba a cikin teku ba. Ba haka ba ne ba? Wallahi in banda kifi ba bai san akwai wata dabba a cikin teku ba. Kuma sun kai guda uku aƙalla. Bayan kifi ana samun mai, ta yana muje. mu gaya musu sun kai uku kada biyu dorinan ruwa uku sai me a makara uku kwado ma ruwa yake ko jamilin jiddan me na'am kurkuku kunkuru to wallahi kaga dorinan ruwan da yace ban san me dorinan ruwa bane wallahi ban sani ba eh eh ya fi uku A'a. Is it true? Abubuwan da suke cikin ruwa a ilimance sun fi na wajen ma yawa. Malam ka tuno wajen kuwa, kallo dai wajen ba. Ka gan mu fa ga maza nan ga mata nan ga ka ga awakai iya awakai nau'in awakai ma kala nawa ne? Shanu ma nau'in shanu nawa ne? kadangare ma fa kaga kai kadangare ma kala ɗaya ne kaga mai jan kayi da wanda ba mai jan kayi ba da akwai gwaje ko ha akwai sarukutu Oke a ruwan ma akwai halitta da aka haska tana tsaye ka ɗauka ciyawa ce. gaskiya bai kamata ba Allah can yi jinyar nan wallahi ya kamata da a tattauna din nan a ya kamata su samu su tattauna da shi a fito masa da ire-iren waɗannan abubuwan kawai don ya tabbatar da cewar shi ɗin ma shi Allah ne Allah ya ganar da mu kuma na'am idan na'am in dai aka yi sakaci da ilimi ko to wallahi wannan shubuhar ko ya kowa ya shige ta bai san ya shiga ba kun ji me nace duk wanda ya saki harkar neman ilimi wallahi abu ne mai sauki in kika haɗu da irin wannan yanzu a ce ki tafi karatu wata jami'a ku haɗu da shi ko ɗalibansa abu ne mai sauki ya ɗora ki a kai ki bi saboda me rashin ilimi amma da ilimi kawai suna farawa da ki ji a a a a da ki rugu-rugu da mai wannan aƙida da ki ga ko a mafarki kika ji ana faɗan haka da ki tashi a firgice ha mutum kuma ya zama Allah ba zai yiwu ba ko mun fahimci gaɓoɓin nan Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. Wa ma tasqutu min waraqatin babu wani abu da ke faɗowa na ganye. Wa ma tasqutu min waraqa ba wani abu da ke faɗowa na wani ganye illa ya'lamuha face Allah ya san wannan ganyen. A wace bishiyar? Bishiyar ningi ko ta Bauchi? Ta wace unguwa? dan Allah muna tare kuwa wallahi sai mu tattara ganyayyaki na unguwarmu da suka faɗo a satin nan sai mu sa a jaka mun tafi tattaunawar da shi to ranka ya daɗe kai mai kiran kanka Allah a unguwarmu jiya akwai bishiya ta kofar gidanmu nan ta zubar da ganye ranka ya daɗe waɗanne irin ganye ne kuma guda nawa ta zubar kana faɗa wallahi mun sallama mun yarda kai Allah ne an fahimci maganar nan kuwa yana faɗa wallahi musallama shikenan tunda kana ningishi yana can kuma ya san ta zubar da ganyen to wannan in yace bai sani ba kuwa ta yi ji an rena mar hankali bishiyar na ningi kuma a ce a to Allah ya shi kuma Allah ta duk duniya a kowane lokaci in ganye miliyan da su zuba a bishiyar kofar gidanmu ta kofar gidanku su zubar da miliyan uku a lokaci guda na bauchi su zubar na ko'ina su zubar na jeji da gari ba wani ganye wa mata sukutu min waraqatin illa ya'lamuha ba wani ganye da zai fado face Allah madaukakin sarki na sanin wannan ganyen zai fado daga bishiya kaza a jejin can ne a wancan dutsen a waccar unguwar kuma a daidai lokaci kaza kai Allah ya wuce wasa wallahi ganyen zai fado daga kan bishiyar zuwa ƙasa minti nawa dai kafin ya sako Allah ya sani sakan nawa zai yi Allah ya san adadin yawan da zai ɗauka kafin ya iso ƙasa. Akwai mai wannan aikin? Babu. Amma in Allah ya jarrabi ƙwaƙwalwar da rashin hankali shi kenan, taɓuwa don dama wal jununu ƙunono. Na'am. Wala habbatin fi zulumatil ardi kuma babu wata ƙwaya a cikin duffan ƙasa. wala habbatin fi zulumatil ardi babu wata kwaya a cikin dufan ƙasa kwaya ina mun gano kwaya ha akwai yanzu wanda yake da ilimin da da aje ayi huda ayi shuka kafin ta fito baya nan aka shuka yana zuwa ya ce nan fa da gani kaza aka shuka na'am sai dai kawai in mutum na da ilimin noma ya san kunya iri kaza kaza ake shukawa haka ne shi ma wannan kuma kaga ai bai zama abu koyayye gare shi ba amma a zo a yi kunya kawai a zo kai a zo a yi dire a guri kawai yana zuwa ya ce kaza aka shuka kai kana yi zamu ce amma kai akwai shegen katon matsafi ai ko dai katon matsafi ko kuma katon makareci eh in ta tabbata mu ce akwai katon matsafi ko kuma katon makareci kana nan aka saka dole ko kuma wanda suka shuka sun zo sun gaya ma mun shuka kaza ne eh ai iya iya soyayyar kenan in zo in ce muna tafiya da ku ko in ce kun ga wannan gonar eh wallahi waccar kunya ukun dawa aka sa wancan guda hudun kuma waken suya ne kuma in daga kafada in ce ai na san na san gaibi ne na ku ce a haba malam ko dai ranar da kai aka zo aka shuka eh in ba haka ba ko to ƙarya ne wala habbatin fi zulumatil ardh ba wata ƙwaya da take cikin ƙasa face Allah ya santa. Wala rotubin babu wata ɗanye, wala yabisin ko bushashe dukkanin waɗannan abubuwan, illa fi kitabin mubin face suna cikin littafi wanda yake bayyananne. Allah ya sa muna tare. An yi ba bambanci tsakanin Allahn gaske da Allahn wancan shegen? Iya nan babu bambanci? Na'am? Da suna ɓaci da an ce sun ɓaci a hausan mu ta ba haushe ba, da gaske ne. Kaga abun da wata siffa mala ya fito mana da abubuwa? Siffa ta ilimi, har yanzu fa akan siffa ta ilimi mala yake ta kawo mana misalan, don ka gane wane ne Shekul Islam Ibn Taymiyyat al-Harrani kuma fa da kai suke ta faɗo masa. Ina ga fa yayi wa Qur'ani tartil fa. Na'am? Ina ga yayi sauka. Ko bai yi ba suke ta zuwa da kai. Hadda yayi ba irin tawa ba irin take ba. Ta gaske yayi. Malam yace wa qawluhu har ila yau kuma na daga ciki da fadin Allahu tabaaraka wa ta'ala ina ma'anan wa qawluhu ku kalla duk yake ta kawo mana su da dhamma wa qawluhu wa qawluhu wa qawluhu bai canja yace wa qawluhu wa qawluhu ko wa qawlihi wa qawlihi ba tun gabar da ya ce wa ƙadda halafi dinnan ya shiga ciki menene ya shiga ƙauluhu faɗinsa zai zama duk waɗannan fa'ilun marfu'un ne eh wannan fadin Allah madaukakin sarki ma shi ma ya shiga cikin siffa ta Allah madaukakin sarki da take bayani akan ilimi yace wa ma tahmilu min unsa wa ma tahmilu min unsa kace babu wata mace da take dauke da take dauka wa ma tahmilu kamar kace wa ma min unsa babu wata mace tahmilu da take daukan ciki muna tare kuwa kai tsaye fasarar mu ta Hausar mu wa ma min unsa babu wata mace tahmilu kace ba wata mace mai ciki ba wata mace da za ta dauki ciki wala tawba'u ko kuma ta haife cikin ta ajiye shi ba shine ta haife shi ba illa bi ilmihi sai da sanin Allah sai da ilimin Allah ai da mun bada misalin a jera masu cikin zai sai bayani ko a asibiti ne idan suka zo aka je aka yi scanning iyakaci su ce me cikin yanzu watan sa nawa watan sa kaza fa wannan abun dan Allah iya likita iya wannan scanning ce take tabbatarwa matar da take da experience ma takan iya tabbatar da cikin ta wata kasa haka ne ta san tun lokacin da yau shi ko rabanta da dauraya ta san tun lokaci kaza daukewar period ɗinta tun lokaci kaza zuwa kaza ta san wallahi cikin ta watan sa kaza da aje ai scanning da kar ayi ta san yau cikin ta wata kaza shifa Allah yanzu masu scanning Na'am, Allahn ƙarya ya isa tabbatar da wannan masu sukanin da aka ji sun ce za ta haifu ne suna ana shi ma tsammani ne. Tabbatar ba suka yi? Ina jin E suka sa expected day, expected meaning what? Tabbatacciyar tsammani. Kaga kai tsaye ka ce expected day of delivery ka ce tsammani ranar bere ne don ce da Hausa. Ranar da ake tsammanin ba ranar da ake tabbacin kuma a hakan sukan sa suna wannan ɗuma sun ce plus kome ko a samu ƙarin kaza ko kuma ragin kaza kaga suna da kokonto shi ko ubangiji ta'ala wa ma tahmilu min unsa kaga karka takaita ilimin Allah da mace fata mutane mun fahimci gaban nan kar mu takaita shi da in dai halittar mace ce ta kowace irin dabba ce da take kan tudu ko take
To da lokacin da ta ɗauke cikin na mutane mata da mutane dabbobi da mutane aljanu da mutane awaki a dabbobi halittar dabbobi halittar aljanu halittar koma mai malakin shanu miliyan mai suka ɗauki ciki a najeriya awaki miliyan kaji miliyan agwagi miliyan mata mutane miliyan babu wata da kuma rashin kumi an samu kifayen miliyan da suka ɗauki ciki babu wata ta samu da cikin ba shi ana nuna da sarki ya sani da ilimin Allah sannan babu wata wacce za ta yi kwace Allah ya sani mutane mata an samu a Najeriya misali miliyan ɗari da suka ɗau ciki a satin da Allah ya sani ran da za ta wata da za kwaya ta za za su haihu wasu ko kwaya ta zan da masu a asibiti ta za ta haihu kwaya ka za ko a cikin ɗakin su za su haihu kwaya ka za ko ta kofar ɗakin ta za su ko kwaya ta ko ta haihu kwaya wata ma ya ba ka zama a kan hanya na kuma da ta kama ta a shiga da domin da za a kama haihuwa Allah ya ga san mana Allah ba ya san mana bai sani ba shi ne wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi ilmihi babu wata mace da za ta ɗauki ciki ko ta haife ba sai sai da sanin Allah ba ka yi sani da Allah na sifa ta gaba mana cewa ƙwararru da faɗin Allah maɗaukakin sarki ina tare da wannan sifa ta ilimi ya ce ne ta alamu anna Allah ala kulli shay'in قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما لتعلموا دومون كسني دومون بني أن الله لن يخلى على كل شيء أكد تقوله قدير بإيكم Thank you. وأن الله قد ألا وقد أحاط بكل شيء يكفي كومي توجد سلسلة كومي علما علما أحاط بكل شيء علما يكفي كومي يكفي
ta gamo komai da komai ta tattaro komai da komai komai da sani
yanzu haka mai kwanan shi Allah ne ba da ya yi
ya yi karatu boko zalla ya yi
masu sauraron sun kuma ba za su samu da cikin da duk wanda yake wannan yaƙi za ka ga akwai alamun ilimin da aka kare shi na ilimin wanke sutura sama da aka bawa ilimin wanke kashi ta bawa ilimin kuma ya kamata da ya bawa tun da za ta fasa alamar tambaya Allah ya bawa da sarki da ta bawa waɗannan ayyuka za a dunkule ma yana magana kan sifa ta ne ta ilimi ta ilimi a ƙarƙashin da mutane na ƙara mai kar mu yi sakaci da harkar ilimi kar mu yi sakaci da harkar ilimi wallahi tallahi ma abin da yake samuwa cikin kwanciyar hankali ko kuma ka yi shi bisa ya kamata in ba da ilimi kuma duk abin da ta sa a gaban ba ilimi matsala a ke samu kun dace duk wallahi ko iskanci ne ya iska ya ce ko tare da yana da yin musulmi ya kuma da iskanci ko iskanci ya yi ba mai ilimin ciki ya more wa iskanci gidan karuwa aka yi ta da shi sai ka ga ba ya ta tabi musu a shekaru amma ta ta ce wanda ba uwar gida me yasa kuma da ta fi shi ne da kira za a yi kira za a yi kira za a yi kira za a yi kira ne jagorantar su kuma saka ne kuka yi me yi da mutum su shi ne kuka kuka ce ga yau wannan ilimi kada mai sarki na kan ilimi in kwamba su da yau da tafi a kan seti da da ba a kan seti to dole kowa ya yi haka ilimi shi kuma ba mu wani abu da zai sa su ci kasa da haka ilimi ba a yi wannan duk abin da zai jawo ilimin ko haka neman ilimin ka yi samu da su to ka yi wani abu shi ma da su amma ya san ba duk abin da zai jawo haka ilimin ka da ba yi kokari ka bashi shi ka sai ka da kyau ba zai taba maka haka ilimin ka ba zai jawo maka haka ilimin ba saboda ko a cikin mutane a dama da ne Allah ya bambanta mutum da adam da dabbobi mu ga ilimin da ka alimu da alimu ليجعل الحمد لله الذي فضل بني آدم بماذا؟ بالعلم شيء بمعنى بالدنيا لما قلت لي ديوان مقروني إبليس الأخي جميل بالعلم والماذا؟ والعمل أكمل على جميع kada mai sakaci kuma mumini ne na kula huwa al'alamu alhadi ila sunnati wa wal hisbi yumji min jami'i kada yumji min jami'i shadadi ilmi kuma da rasuli bayan da kuma sifa ta ilmin kai muka gano cewa tabbas wancan Allah da ya yi tambaye sai ta tattara waɗannan sifofin da kuma jiki da Allah bi samuwa kuma a yi ba za a yi ba Allah ya gane ku idan na faɗa haka ke nan da rage wuta a kan ilimi sai ku ɗauki ya ƙwa'ani kaɗai shi ne ilimin na yaya kaga shi ma da kiɗi ne ba da shiga ilimin cewa da shiga sai a ɗauki ƙwa'ani zalla da alaƙa idan da ya wuce ƙwa'ani zalla ana wuce ba kuma ilimin ba eh akwai ilimin da ba shi a ƙwa'ani akwai duk wasu shegu da kuke ganin sun kai shegu a iya kuma ka je ka binciki duk yadda tarihi su yake ya ka samu da Qur'ani shi ke alfahari. Duk wani irin da ana Qur'ani sai dai kawai kai iya abin da Allah ya gane da kai ka gane. Iya abin da ka gane. Lokacin da wani malami ya ba mu labarin taro da aka yi ina jin a Egypt, ya ce wani profesa ya zo yi research ya zo ya gama karatu ya yi presenting paper ana ta tafi kawai ana ta tafi ya yi zurfafa research yana gama aka ce budurwa ce kawai yarinya karama ta tashi ko aure ba ta yi ba ta ce me ake tafawa ne ita ba ta san me ake tafawa ba ba ta ga research in irin zurfi ta ce a aka ce a izin kasan nan fa na amma da nasu yi ta ebo ayoyin da ta ce to ai wannan qur'ani ya ta dauka wani abu ne yake faruwa ita kuma bata sani ba ta nemi dama take ce to ai wannan gashi a Qur'ani a izin kasama su Qur'ani ya bada labari shi kuma yanzu ya fito da shi ana ce yayi da shi dan haka Qur'ani dan ai mun ji ai masu hadda suna faɗa akwai salon menene bayan kayi yin farko akwai dandaka ko akwai dandaka a tsarin hadda to ayi dandaka wanda ya hada ya koma yayi dandaka eh Allah ya da na faɗa din dan tashi mu gwada
na daga a zai a yi mata daga sannan duk littafin da aka sa a gaba a dandake shi shi ma dama na ce sharaɗin wannan littafin da ire-irensa inda ahalin sunna ne me ya kamata ya masa haddace zai yi a kayi saboda mabunsayin da za mu tsaya ba akwai yiwuwar a cikinku akwai wanda zuwa nan baɗi ko baɗi waccar za su tsinci kansu a wani gari wata dalilin aure haka ne wata kuma makaranta to da ki je ki haɗu da masu irin wannan dama kin shanye abinki a kayi tana kawo miki shigo ha yake dandake ta da wannan maimakon ta jaki yake jawo ta yake samu lada an fahimci abin kuwa in aka yi rashin sa'a miji ne ba a yi tsananta bincike ba kika je kika ɗauka dama kuɗi ake bi haka ne kin ga mai kuɗi ne kika aura kina zuwa kika samu shi fa yana jin a ɗaki shi ma Allah ne to kin dandake wannan karatu wallahi jaraba za ban gane ba abun mamaki ne na'am to dan ku tabbatar ba abun mamaki bane ya kusa ya faru a unguwar mu eh na'am ya kusa ya faru wallahi wata rana daga cikin ranaku ina zaune a kofar gida a kofar shago kawai na ga wasu sun zo ku a budget su biyu budget biyu da goyo hasu biyu a bajet daya suka zo aka wannan suna kukkotse wannan naga kawai
irin shaye-shaye da ne kawai ya sa su wannan aiki wasu da wuce kuma gidan mu kawai da su ɗauki yaro da ƙarar gidan mu sun fita da ce ka yi a da ya bi ce ba gane ba ya tambayar wannan kowa ce bai san su ba ina tambaya wannan musani ne kowa Allah ne kada ce ba ya fara shi suka zuwanta daga kawai ga za su kaɗa sun ganta ne suka zuwanta ya dawa ce wallahi na ce to na ba kuma da ne ba na suka baki a kai amma na kin bai wa shafu na tambaye sa a dama kukuwar kwakwalarwa na shigo da suka je tambayi dama su kuma mutane ne ba na da tabi da tsari ke in mutane ne ka zo wurin yan uwanka mutane yaya ya kamata ka musu alama ka ga wurin uwanka mutane ko akuya ce kai kare ya zuci a wurin yan masa kare kar ka gane kare ya zo wuce ba ko kana ciki za ka ji suna alamun sun ga juna eh za ka ga alamun sun ga juna ina zuwa ka ce ai na yi sa aka ce an ba a mara da ya saurare su kan ce to Allah ya ba sai na ce da ran ilahi na Allah da ya ba kuma su ba da ilahi na ba da ba dan ganin su da ya ba na kai da Allah ya farko da ya ba da ba eh a kuma su ba ne a kuma su ba da karfi na kai su ba su da karfi na kai da na kai da dan kanan da yake sana ba a hayyacin su ne ba to jaraba za ta iya shiga jaraba za ta iya shiga shi ne sauƙi saboda yanzu mu iyaye maza talaucin ya rage mu iyayen da mata talaucin ya rage su kuma talaucin ya rage mu dan haka waye ake aure a matsayin mijin aure ne haka ne ba ta tsakani da Allah idan mutum goma za su zuke su mai ake zaba wanda ya fi kuwa iya karatu ba a wanda ya fi kuwa sanin hadisan annabi oke wanda ya fi kara da iya ya fi gaishe su gaisuwa ta ya zo ina kwana da mutuntawa wa wanda ya fi su gaisuwa da na aljihu to za a yi irin wannan aƙida zai iya zuwa ba sani ba a auren masa a auren masa alaikum salam
wannan ɗin ma ya taɓa kusan faruwa a nan gobe. Da haka ma inda juya bayan ana kallon da. Wai zuwa ya ce mata shi annabi ne ya ɗauko shi shi ne mijin.
yake gaya mata shi annabi ne ya ɗauko shi shi ne mijinta. wato ya iska ba za su kare ba abin shi abu da babu dariya wallahi ki gode wa Allah Allah ya haɗa da malamai da sunna amma da wallahi da ba dan wanda ce ko da Allah ya haɗa da malamai sunna ko kai da lokacin da ake kawo ki sani ba kai ba da kuma su da ke kira shi wallahi ne annabi ne ma da wani da ya dace da kuma kaga da cewa ba na duk dai anan bai koyi da tare da nan da kada to da ba wa shi ga in aka samu wannan karancin bincike aka ce an kaura to idan in sai da haka ilimin an daɗa da haka Qur'ani ayoyi suna nan kamar da shehu Islam Ibn Taymiyyah ya da ta sa kai ko ne zai ke rubutu su an kwada da yin rubuta littafi sannan kuma in shirya littafi a zaune a hankali ya ce mai gida ne da samun ya ala da haske wani da to sai masa da yi su ce na kayan da auna a wata bisa wani ne wanda ne ke kawo a irin kayan eh fir'auna ce ɗaya da zuwa fir'auna ya ke ce gaskiya ba ni da kuma ba mu kashe wani da ce gaskiya ka fi da shi a ce a gaskiya kai ka fi da zuwa ni duk wasu a damar ce ne Allah ba ne sai kuma ka ce ana rabbukum mu'min Allah ma ubangiji na kuma mu'min kuma da mai kafa ya ce bai ka ni ubangiji ne sai da ya ce bai ka ka bi ni dan haka na sara maka sai ya rubu kulawa musa kulawa ka ce ya rubu cewa da ce bai ka ga wannan ayyar ko da ya ce ga ta bi kulawa ka ga wannan kulawa ba yanzu ne ya kai nuna masa ni yanzu na ce da ka ta na gudu ta shiga da ya kuma jiran ya ce kwarai da gaskiya kuma kayan nan da mai kyau sai ya yanko ta sai ce rugar da ta yi kyau ko yan kayan gani sai ce rugar da ya daga ta wuce yaya ya da mai domin ma kin sha karatun haka a hankali ba a sani ba wajen kira da wani aƙidar an rashin bincike sai Allah ya sa dalilin kuma sai ya gani sai ya dawo kan hanya. Rashin kwanta ta abu shi ne da wata hanyar Allah ya gane da waɗanda a yau suna magana kan ilimi mu sake da haka ne ba ilimi ba dare ba eh sannan kuma ilimin ba irin da muke a nini ba ba irin da muke haka ne ke irin da ake a nini ba irin da ake a hausa ba sorry na gyara su da mutum suka ɗauka aji aka biya musu shi ke riski ya sa aji
To irin yadda ake a ningi, in an je duk karatun da aka yi a rana, kar a kawo gobe sai an bi shi, an bi shi, an bi shi, an bi shi, irin na ningi kenan ko, kar mai irin na ‘yan bauchi. A dandaka shi, a dandaka shi, a dandaka shi, fa'innal ilma bidar su kama wartafa'a, haka mai ta'alim ya ce. Malam ya ce mana, wa ƙauluhu, inna allaha huwa razzaqu dhul quwwatil matin kaga nan ya bar magana akan sifa ta ilimi ya shigo magana kan siffa kuma ta arziki ɗaya daga cikin kuma siffofin da ita ma za ta bambance maka Allahn gaskiya da Allahn ƙarya arrizku azurtawa sannan kuma me alƙuwa ƙarfi kaga nan ya kawo arrizku alƙuwa almatana ga su sun haɗu uku inna allaha lalle allah huwa ruwazzaqu shine mai azurtawa shine me me azurtawa kun fahimtan kuwa na hararo shi ne mai da'awar shi ma Allah ne sai mu tafi da wani mu ce ranka ya dade mai da'awar kai Allah ne wannan wallahi talaka ne tunda ya taso a unguwar mu ba shi da ko sisi muke so a azurta shi yaya zai yiwu to siffa ce ta Allah na'am shi ma shi ba ballantana yayi wa wani eh wallahi mu je ga wani talaka ne a azurta shi ranka ya dade tunda kai ma Allah ne ka azurta shi ya bar talaucin kawai muna roƙa masa azurta shi ya bar talauci to tayi wata kilfa mai wannan da'awar tayi mai wannan da'awar gidan baban su ba beni bane ba ofsaya bane tayo yanzu haka ni dai ban je garin ba amma an bincika ba kofsaya ba ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un karshen lalacewa kenan wani bai da aure shi Allah ne ma ba ma gidan kansa bane gidan haya ne Allah kuma ina batun to ta ya kai dai azurta ka shi bai azurta kansa da gida nasa na kansa ba lafiyayyen gida mai na azo a gani ba gaskiya Allah ya ganar da mu to siffa ce ta Allah shi kaɗai yake bantu da wannan ko da wane ya baka miliyoyin kuɗi kaga wane mai kuɗi ne yayi wa wane kyautar miliyoyin kuɗi ya bashi ne da umarnin ubangiji ta'ala kamar yadda kwanaki na faɗa in Allah ya sa da rabanka a hannun wane ko yana kuka ya miƙo ma ko da ashar sai ya miƙo ma eh ko da ashar sai ya miƙo ma kuma wallahi ko da ko da dai cika ba kukan hawaye ba kukan jini in Allah ya sa rabanka na hannunsa wallahi sai ya miko maka wata rana muna zaune da wani yayi wani abu sai yake ce na annabi ya ce amin akwai wani haka a gefe ya shiru ya ce na annabi ya ce amin ya ce amin he kutunta mamar ashar ya ce amin ko he ya zage shi ya ce kana yaro da aka samu abin nan kuma mu na annabi ne to in Allah ya tsaga ka samu kuɗi a jikin wane to arziki daga Allah yake ta hannun wane Allah ya baka wannan ya zama mai sababi ne ya zama mai sababi ne kamar yadda wani hanyar noma ce take zama sababin yin mai arzikinsa wani kuma shago ya trader ya bude ta zama sanadiyar mai manya-manyan shaguna eh wani kuma na wani kuma me aiki ya samu na gwamnati ya zama sanadiyar arzikinsa wani kuma wallahi kaza da kaza inda ba ka labari kaza ya fara saya yana kiwata yana kiwatawa a masu kudin unguwarsu yana daga ciki kowa da hanyar me arzikinsa don haka Allah ne yake bantu da wannan siffa ta arziki vulquwa ma'abocin karfi duk wani wanda kake ganin mai karfi ne to da Allah ya san masa daga karfinsa ne ƙarfin na mulki ne ko na ƙarfin jiki ne ko na ƙarfin kaza ne ko na ƙarfin koma wanda irin ƙarfi ne wani ƙarfin sa na bindiga ne haka ne kuma kowanne daga cikin waɗannan da aka gane akwai rauni a ciki akwai rauni a ciki inda na ɗan adam ne na Allah ne kaɗai yake tabbata ƙarfi idan ɗan adam ne yake jin ƙarfin mulki ne ƙarfin me mulki ne da tenuwarsa ta ƙare idan aka dawo kuma shi da a samu ya wannan aiki da ƙarfin ya hana ko ya ba da umarnin ban san ko muna tare ba yanzu dai muna zuwa yau dinnan zuwan ce kowa ya shirya gobe da a yi salari gobe za a yi me salari ha ina ka jin cewa lai haka na ji ahmad adamu azu yana faɗa a gidan rediyo da ta karɓu ha bai kai ya faɗa ba a bayan ya ce da ayin bara ta yi ba amma yanzu fa kayan ce gobe gobe kowane ɗan makaranta an ba shi hutu kowa sanarwa daga mai girma isa ya guda da za a kalli abin da Allah za ta karɓu da babu ƙarfin mulkin in yace wata guda a koma gida a huta ba za ta yi ba yanzu fa to in ƙarfi na ɗan adam ne ko na mulki ne ko na ƙarfin jiki ne yana nan ana ce takalmin ƙarfe ne kowa ka taka ya taku wataran sai kaga kuma tenuwa ta ƙare ko kuma ka ji an ce wane fa wallahi in dai za a haɗa kokuwa ha ina su maye shagon jaka busa a dambe da muke ta jin sunansu da ire-irensu amma yanzu fa sai ka samu an taso da wani kuma mai karfin da zai zo a ce da su wani an suna dan ba ai bayan su inda ya shigo ba mai iya tarasa yanzu fa sai a samu wasu matasa sun taso su rushe shi kai bai ma tsaya nan ba yanzu inda ya tafiya ma wani wanda a baya ana jin tsoron inda ya karfi ne to sai dai a ja shi da sanda ko in tafiya yake da kafa yake tattakawa a hankali da kafa yake tattakawa a hankali ran lahadi muna kurmi wurin da za a yi wa'azi masallacin fada na kurmi wallahi da wani dattijo ya zo tun daga can na haka ina ta kallon ikon Allah riko shi aka yi ba idon ne babu ba amma dai tafiyar ta yi tafiya ne an riko hannunsa ya zo daidai inda muke harabar masallacin ana ce ga gurin ɗaga ƙafa yake tunkan ya iso yana ɗaga dai ɗora akan harabar tun daga can fa bai iso gurin ba ne haka ina ta kallowa in ce ikon Allah ashe mana albashir du idan mu ya tafi gurin duk muna ta kallowa sai da aka zo aka zaune da shi ce kai ko me kake kallo yace ko ina tuno kaga yadda baban ne yake dogo da alamun karfi fa yace wallahi yanzu haka lokaci yana samari fa a kiyaye shi yace wallahi tun daga can ni kofar na hango shi haka amma yanzu sai me sai an ruko shi ga girman jikin amma ƙarfin na nan to in dai in dai ƙarfi ne na ɗan adam sai ka samu rauni a ciki ba ana ce zaki sarkin ƙarfi ba yana nan sai wani zaki ɗan uwansa ya zo ya buge shi ko ta ranka zo ka gawarsa a ƙasa to Allah maɗaukakin sarki kuma shine yake bantu da ƙarfin da kowa ya taka ta taku in Allah ya baka ba wanda ya isa ya ce a'a zulkuwatil matin kaga almatana ita ma wannan kalma ce ta taukidi akan me karfi kuma a gin siffa ce da ake ta'akidin me alquwa din Sheikhul Islam ina so mu dinga hararo maganganun da nayi a farko ne wani abu da yake nuna fikira da kaifin hankali da kaifin nazari irin nasa ba fa daukowa yake kallo wancan littafin ya kofa ya rubuta ba ya buɗe surar car ya kwafo ba ya buɗe wacce surar ya kwafo ba zama ya yi hau rubutuwa kawai yana so ya isar masa da saƙon wane ne Allah ya a san matsayi da daraja ta Allah maɗaukakin sarki a hakan wani na nan ya ɗauko dalaba gammu ya kama tekun maliya karkace tekun ningi na bunga tekun maliya da yasa kun san da me yake ta yasan tekun kuma da rariya ba farariya babba ta tankaɗe ba ta masu shayi ai wacce tana da girma wannan rariyar da ake tance wai ita ya ɗauko yana so ya tace wajen ma ne ya ebe shi du ya yashi kawai shi kullum ibnu taymiya yake so ya katattala sai ya katattala wani ma yace da za su haɗu da ibnu taymiya wallahi in da su tattauna mas'ala ta ilimi ruwan sha ma ya dandaka wa ibnu taymiya sai ya ji ruwa ma ya masa tauri tsabar bai kai shi ilimi ba wannan malamin fa mai wannan zubo wannan lugudan ayoyin mai ciro mana wannan siffofi na ubangiji ta'ala daga alkur'ani da kayin wani yake jin haka kuma wallahi haka muka tattauna da wani a jama'ari shekarar da muka je practical yace ustaz yace ina da littattafan ibnu taymiya ina sayan su wallahi ina sayan su ina tarawa ina karantawa ne a wajen masu littafa ne a kasuwa yace saboda ina cin dariya ina karanta littafansa in ce Allah mai gida ya ce wallahi ya ce kawai saboda dariya nake ci ina karanta littafin ibnu taimiyya na ce dariya kuma ya ce iya ce saboda yana kafurta mu rafidawa eh saboda a littafansa yana kafurta mu shi yasa sai ina karanta kawai ina cin dariya bai san mu bane yake kafurta mu ya ce wallahi da ibnu taimiyya na raye shi abin da ya ɗora wa kansa saboda ya yi haya islam ne shekara shida ya je kano ya yi difloma a kan arabic zalla larabci don haka yana jin ya haɗu a larabci har difloma ya yi a kan larabci har difloma ya yi har fa ya yi shekara shida haya islam ya je har difloma a kan larabci yana jin wallahi da sai ya tara kuɗi jirgi ya je inda ibn taimiyya yake ce wallahi ya sukure shi da tambayoyi da ya tara a kansa da dai masa he ya sukure shi eh na ce gaskiya ne fa gashi kuma baya raye ya ce wallahi na ce to Allah ya kyauta amma ta ina ne na menene abubuwan da ibnu taymiya yake faɗa ta ina ne me yake faɗa ne na ƙarya na kafircin da yake kafirta ku gaskiya fa in dai haka ne bai kyauta ba ya abubuwan yake wallahi ba mai nisa ba na fara tara masa ruwa kuma eh ba mai nisa ba fa sai fara kama kama kawai kai Allah ya fahimtar da mu mu yi karatu da gaske wa qawluhu laysa kamithlihi shay'un wannan kan akwai ta a baya ko ba wani abu da ke kamar Allah yake kama ku kalli kama ballantana ma ya zama Allah babu wani abu da yake kamar Allah din tamkar Allah babu shi wa huwa samiul basir kuma shi ne shi mai ji ne kuma mai gani ne ubangiji ta'ala suratu shura ko yace wa qawluhu inna allaha ni'imma ya'idhukum bihi inna allaha kana sami'an basira yace inna allaha shi Allah da kake gani lalle Allah ni'imma ku kalli gurin nan an yi diga mimun biyu ce fa aka yi shigar da ɗayar ta cige ni'ima ni'ima kalmar ni'ima din nan ni'ima ma ya izukun bihi ma dala da abin da yake muku wa'azi da shi shi ne ni'imma ya aka shigar da mimin ta farko ɗin ta shiga cikin mai ta biyu ni'imma ya izukun bihi ma dala da abin da ya izukun yake muku wa'azi bihi da shi duwanda ya ɗauki salo na ƙur'ani yaya kalle da Allah maɗaukakin sarki yake nusar da al'umma a cikin alkur'ani ta kowane ɓangare aka ɗauko ma bayani sai dai ƙwaƙwalwarka ce sai dai ka ƙi ka gane kawai sai dai ka ƙi ka gane ya ce kuma inna Allah kana sami'an basira lalle Allah maɗaukakin sarki ya kasance mai ji ne kuma mai gani ne kaga waɗannan ayoyi biyun daga laisa ka mislihi aka taho nan shi kuma me yake nusarwa na siffa ta ji da kuma mai gani na Ubangiji ta'ala. Siffa ta ji da kuma siffa ta gani ta Ubangiji ta'ala. Ina ga wannan kamar zai zama wa ƙauluhu, walaula iz da khalta jannataka ƙulta ma sha Allahu la kowata illa billah. Kaga nan kuma za a yi magana akan mashi'a. Ina ga zai mu tsaya akan nan gurin. Ko? ina ta jira fa jikiran sallah ne a can a baya ina ga wannan za ta zama ta sha bamban da na saman za mu kwana a kai allah maɗaukakin sarki ya albarkaci abin da muka karanta akwai matsala
ayyuka nan ayyuka nan ayyuka